الحمد لله نعمه لا تعد وإحسانه لا يحد أحمده سبحانه وأشكره وأستزيده وعليه المعتمد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأحمر والأسود صلى الله عليه وعلى آله وصحبه القدوة في سلامة الصدور وطهارة القلوب والخلق الأمجد والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فاتقوا الله عباد الله واشكروه على نعمه وآلائه يزدكم واعلموا أيها المسلمون إن أغلى ما يملك المرء بعد دينه الوطن والوطن يعتز به الإنسان لأنه مهده وأرضه وملجأه وموطن آبائه وأجداده ومأوى أبنائه وأحفاده وحب الوطن سنة الله في مخلوقاته من إنسان وحيوان وغيرهما لذا من الحقوق والواجبات الاجتماعية التي غرسها الله في الفطره أداء حقوق الوطن والأرض التي يعيشها الإنسان يأكل من خيراتها وبركاتها ويعبد تحتها مولاه وأول هذه الحقوق الحب الصادق لهذا الوطن والسعي الجبار في حفظ كيانها وتحقيق مصالحها قال النبي صلى الله عليه وسلم مودعا مكة المكرمة لما أخرج منها ما أطيبك من بلد وأحبك إلي لولا أن قومي أخرجوني منك ما سكنت غيرك رواه البخاري ولما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم الجحفة في طريقه إلى المدينة اشتاق شوقه اشتد شوقه إلى مكة فأنزل الله عليه قوله إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد ولما استوطن المدينة صلى الله عليه وسلم دعا الله أن يحببها إليهم ويجعل فيها البركة والخيرات بقوله صلوات الله وسلامه عليه اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد وقال اللهم اجعل بالمدينة ضعفي ما جعلت بمكة من البركة رواه البخاري ودعا لها النبي صلى الله عليه وسلم في مدها وصاعها كما دعا إبراهيم عليه الصلاة والسلام لمكة بالأمن والرزق والبركة قال الله تعالى عن إبراهيم رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات عباد الله المواطنين الوطن نعمة من الله على الفرد والمجتمع فكونوا لوطنكم خير أبناء لذا المسلم الحقيقي يكون وفيا أعظم ما يكون الوفاء لوطنه محبا أشد ما يكون الحب له مستعدا للتضحية دائما في سبيله بنفسه ونفيسه إن المواطنة الحقة قيم وإخلاص في ميادين العمل وحفظ أمانات في المناصب والمسؤوليات وإقامة العدل ونشر الخير وموالاة ونصيحة وتضية وتضحية وإيثار والتزام واحترام أنظمة الدولة وقوانينها وتكون أيضا بمحافظة أمن البلاد واستقرارها والدفاع عنها والعناية بكل ما يؤدي إلى وحدتها وقوتها وتقدمها والاهتمام بنظام البلاد وجمالها إخوة الإيمان فأين هذا فأين هذا من هؤلاء الذين يدعون حب الوطن ولا ترى في أعمالهم وسلوكياتهم وكلامهم غير الخيانة وتأجيج الفتن والصراعات بين أبناء الوطن ونشر الرذيلة ومحاربة الفضيلة فهؤلاء هم العدو فاحذروهم قاتلهم الله أنا يؤفكون إخوة الإيمان أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم وللمسلمين إنه هو الغفور الرحيم lalle godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda ni'imominsu ba su ƙididdiguwa kyautatawansa bayi da iyaka ina gode ma Allah subhanahu wa ta'ala kuma ina neman ƙari cikin falalansa da rahamansa da kyautatawansa domin a kan shi ne madogara yake ina shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah shi kaɗai yake ba shi da abokin tarayya ina shaida lalle annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bawan Allah ne kuma manzansa ne shine aka aiko shi zuwa ga jajaye da bakake gabaki daya tsira da amincin Allah su tabbata gare shi da mutanen gidansa da sauran sahabbansa waɗanda su ne suka gabata wurin tsafta na zuciya da tsarki na rai da ƙwarewa wurin kyawawan ɗabi'u tsira da amincin Allah ya tabbata gare su da waɗanda suka bi tafarkinsu da kyautatawa har ya zuwa tashin alƙiyama baya ka ya jama'a musulmi wannan kutuba ta mu ta yau muna talatin ga watan shawwal ko kuma ɗaya ga watan zulqa'ada hijiran annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama na da shekara 1442 a kidami ladiya yau muna goma sha ɗaya ga watan shida shekara ta dubu biyu da da ashirin ɗaya. wannan khutuba gabaki ɗaya za ta magana ne akan kishin ƙasa za ta magana akan kishin ƙasa da ababen da idan mutum yayi ya nuna yana kishin ƙasa da kuma yadda kishin ƙasa ke da alaƙa da addini da kuma irin waɗanda suka gurɓace suka lalace suke kira zuwa ga taɓarɓarewan zaman lafiya a ƙasa da shirya yakin basasa da ya ɗaɓanna da fasadi a cikin ƙasa muna fatan irin waɗancan mutane Allah ka tsare mu daga sharrusu ya jama'a musulmi mu fa sani cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi mana ni'imomi da yawa kuma sirrin ƙaruwar ni'ima da dawwamanta ita ce godiya ga Allah subhanahu wata'ala don haka mu gode ma Allah akan ni'imomin da ya mana sai ya ƙara mana sai kuma ya dawwamar da ni'imomin akan mu mu rayu da su mu mutu da su kuma Allah ya ba mu ladan masu godiya ranar tashin alkiyama mu sani cewa babu abu mafi tsada da Allah subhanahu wata'ala ya mallaka ma dan adam idan ka tsama addininsa kamar irin yadda Allah subhanahu wata'ala ya baka ƙasa da gari da ƙasan da zaka zauna ka rayu a ciki duk wani alkhairi da ka samu a duniya da duk wani sharri da ka kubuta daga a duniya ya faru ne ta sanadiyan zamanka a inda kake zaune da haka abu ne mai tsada matuƙa wanda yake kowane ɗan adam in dai mai hankali ne ba mai gurɓataccen tunani ba yana alfahari da ƙasan da yake zaune domin ya sani cewa ƙasarsa nan ne fa mashimfiɗansa a nan aka haife shi a nan aka rene shi a nan ya taso a nan ya karatu a nan yake aiki a nan ne kuma makoman shi take mutum ya sani cewa ƙasarsa nan ne fa makwanci na iyayen shi da kakannin shi nan ne makoma na 'ya'yan shi da jikokin shi kai san ƙasa dai wata irin wato ɗabi'a ce da Allah subhanahu wata'ala ya gina halittunsa ga baki ɗaya ba lalai mutum ba ba lalai dabba ba har da ƙwari da ire-iren waɗannan halittu duk wanda ya gama buƙatuwarsa a waje yana Allah Allah ne ya koma zuwa ga makwancinsa haka nan Allah subhanahu wata'ala ya gina halittan wato ya gina rayuwar halittunsa ga baki ɗaya to tunda ko haka ne ga jinsin mutum wanda Allah subhanahu ta'ala ya sanya a cikin fitararsa ya ƙaunaci makwancinsa ya ƙaunaci ƙasarsa ya ƙaunaci garinsu to lallai-lallai yana da buƙatuwar ya ba da haƙoƙa na wajibi ga wannan ƙasar tasa wanda wannan ƙasar tasa ya sani cewa a ciki yake rayuwa yana ci daga albarkatun ƙasan yana ci daga alkhairan ƙasan kuma a ciki ne ma yake samun sukuni yana bauta ma Allah subhanahu wata'ala wannan masallacin a ƙasar mu aka gina ta ba a ƙasan aljannu aka gina ba ba a sararin samaniyan da mala'iku ke rayuwa aka gina ba a wannan masallaci a ƙasa aka gina ta duk wani musulmi da ke sallah yana sallah ne a ƙasan da yake rayuwa duk wani musulmi da ke noma yana yin noman nan ne a ƙasan da Allah subhanahu wata'ala ya zaunar da shi kai ƙasa dai albarkatunta da alkhairanta ba ƙanƙani bai da haka wajibi na farko da ya waje ba akan kowane mai hankali mutum ɗan adam dangane da ƙasarsa shine ya zama yana ƙaunanta ƙauna ta gaskiya yana kuma yin aiki tukuru domin ganin ya tsare mutuncin ƙasarsa ya kuma tabbatar da dukkan wata maslaha da ƙasan take da take da bukata zuwa gare shi cikin ababen da za su nuna maka kishin ƙasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama lokacin da Qurayshawa suka fitar da shi daga garin Makka lokacin da ya zo bayan gari sai ya tsaya ya waiwayo ya kalli maka ya ce ya ke maka Allah ya san ina son ki ya ce wani gari ne ya kai ki daraja wani gari ne ya kai ki soyuwa a wurina ya ce laula anna qaumi akhrajuni minki wallahi baicin dai mutane na su ne suka yi kutun gwila suka fitar da ni daga gare ki ma sakanto gairaki babu yadda za a yi in zaɓi in je in zauna a wata ƙasa bayan ga kiyake makka wannan hadisi al'imam al-bukhari shi ne ya ruwaito da wannan za ka gane ashe wani abu da ake ruwaitowa cewa manzon Allah sallallahu Alaihi wasallama ya ce ma Allah ya Allah ka fitar da ni daga garin da yake a habbul biladi ilaika garin da ka fi so to da ka ya Allah ka kai ni garin da ka fi so sai Allah ya kai shi Madina wannan hadisin ƙarya ne wannan hadisin ƙarya ne ba hadisin Annabi sallallahu alaihi wa sallama bane babu yadda za a yi abin da Allah ke so daban abin da manzon Allah ke so daban abu ɗaya ne duk abin da Allah ke so shine abin da manzon Allah ke so sallallahu alaihi wa alihi sallama to babu gari mafi daraja a wurin Allah subhanahu wataala kaman garin Makka garin da ke biye masa wurin daraja shine madinan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama haka ya dubi maka ya gaya mata wannan magana haka nan lokacin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kai ga abin nan juhufa mun dai san juhufa kusa da ko kuma a ce hanyan wato idan ka fita daga makka ka kama hanya kai badda kama domin a lokacin nan badda kama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi to lokacin da ya kai juhufa sai ya tsaya ya wayo garin makka a lokacin nan shauƙin shi zuwa garin makka ya ƙaru matuƙa sai Allah subhanahu wa ta'ala sai ya saukar masa da faɗinsa innal ladhi farada alayka alqur'ana laradduka ila ma'ad cewa ya kai annabi sallallahu alaihi wasallama ka sa ranka a inuwa lalle Allah da ya saukar maka da wannan alqur'ani ya umarce ka da yada wannan da'awa to lalle ana nan ana nan zai dawo da kai zuwa ga wannan makwancin naka garin maka zaka zo kai fatuhu maka za ka yi galaba a kan maka makan da kwanta da kwarkwatanta za ta dawo ƙarƙashin mulkinka sallallahu alaihi wa alihi wa sallama manzan Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ya shiga garin makka duk da kasancewa ya fito garin madina duk da kasancewa ya fito garin makka ne ba yana so ba amma tun da yanzu madina ta riga ta zama masauki gare shi ta zama ƙasarsa ta zama nan ne makwancinsa sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama sai ya ɗora addu'a yana roƙon Allah subhanahu wata'ala ya sanya shi ya ƙaunaci garin Madina kamar yadda ya ƙaunaci garin Makka ko sama da yadda yake ƙaunan garin Makka. Al-Imam al-Bukhari ya rawaito wannan addu'a da manzon Allah ke lokacin da ya shiga garin Madina. Sai yana addu'a Allahumma habbib ilayna al-Madinata ka hubbina Makkata aw ashadda. Ya Allah ka sanya mu ƙaunaci garin Madina kamar yadda muke ƙaunan garin Makka ko sama da yadda muke ƙaunan garin Makka. hakanan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ƙara da yin mata addu'a na neman albarka yana cewa Allahumma ja'al bil madinati bi'fai ma ja'alta bi makkata min albaraka ya Allah ka sanya ninkin baninkin albarka a garin Madina sama da ma yadda ka sanya shi a cikin garin Makka hakanan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake yin wannan addu'a kamar da al-Imam al-Bukhari ya rawaito kai manzon Allah bai gushe yana addu'a ga garin Madina ba har sai da ya addu'a ga mudu, mudu da ake awo da shi, sai da ya addu'a ya ce Allah ka sanya albarka a mudun mutanen Madina. Da sa'i wannan da ake awo da shi, sai da manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi addu'a Allah ka sanya albarka a kan sa'in mutanen Madina, saboda a nuna maka yadda ake kishin ƙasa, yadda ake girmama makwanci da masauki, garinku da ƙasanku da jiharku da lokal government ɗinku da anguwanku akan ƙaunace shi ne ƙauna na gaskiya akan baza ƙoƙari ne nemo mishi alkhairi da albarka ta hanyar addu'a ta hanyar haɗin gwiwa ta hanyar fitar da matasa waɗanda za su amfani al'umma aikin gayya da aikace-aikace na alkhairi na albarka wanda zai gyara duniya ko lahiran al'umma abin da ake yi kenan kuma wannan shi ke nuni akan kai kana ƙaunan ƙasanka kuma alama ce da ke nuna kai mai hankali ne kai ba sahuhu ba ne kai ba safihi ba ne kai ba rafkananne ba ne kai manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama ya yi ta addu'a ga garin Madina kamar yadda kasan annabi Ibrahim ya riƙa yin addu'a ga garin Makka annabi Ibrahim ya roƙan ma garin Makka zaman lafiya ya roƙan ma maka arziki ya roƙan ma maka albarka a inda Allah subhanahu wata'ala ya hakaito mana wannan labari a cikin suratul baqara Allah yana gaya mana addu'an annabi Ibrahim ya ce rabbi ji alhaza baladan aminan ya Allah ka sanya wannan gari namu garin maka kenan garin da annabi ibrahim ya je ya aje matarsa da ɗansa annabi isma'il wanda ta sanadiyyar nan ne muke gabatar da aikin haji ta sanadiyyar nan da irin albarkatun da annabi ibrahim ya roƙo Allah subhanahu wataala ga garin makka ga yanan kana zuwa garin makka kana ci kana sha hankalin kwance baka da wata damuwa to haka annabi ibrahim ya addu'a ya ce ya Allah ka sanya wannan gari na maka aminan Allah ka sanya shi gari ne wanda ke da kwanciyar hankali da natsuwa babu barazana na tsaro babu zubar da jini babu salwantar dukiya babu zaman ‘yan marina da tashin tashina a ciki annabi ibrahim ya ci gaba da addu'a warzuku ahlahu minas samarati ya Allah ka azurta mutanen wannan gari da kayan marmari da ababen more rayuwa da ababen masarufi ne da kullum hakanan annabi ibrahim ya ɗora yi ta wannan addu'a da haka ya ‘yan uwana ‘yan ƙasa najeriya masu kishin ƙasa mutanen kirki mu fa sani cewa ƙasa ni'ima ce daga allah subhanahu wata'ala da ya bai wa ɗaiɗaikunmu ya bai wa ƙungiyoyinmu ya bai wa tattaruwanmu da haka ya jama'a mu zama ‘ya'ya na gari ga ƙasanmu mu sani cewa fa musulmin kirki shine wanda ke cika ma'auni ko kuma yake cika ma ƙasarsa abin duk da ya kamata a ce cika mata musulmin kirki shine wanda ke ƙaunan ƙasansa irin ƙololuwan ƙaunin da ya kamata kowane mutumin kirki ya ƙaunaci ƙasansa musulmin kirki shine wanda ke shirye ya sadaukar da dukiyarsa da lokacinsa da iliminsa da wayansa da dabaransa da duk irin abin da Allah ya bashi mai tsada har da karan kansa saboda ya kare ƙasansa domin akwai musulunci a cikinta ya jama'a mu fasani cewa 'yan ƙasanta na gaskiya nagartacciyar 'yan ƙasanta ta tattaru ne a cikin kyawawan ɗabi'u da yin aiki da gaske a kowane irin bigire na aiki kai aikin masinja kake yi aikin gwamnati kake yi aikin sa kai kake yi kana aiki ne a kamfani kana aiki ne a private kana aiki ne a menene duk irin wato bigiran da kake aiki ko ga gwamnati ko kana aiki don karan kanka ko kana aiki a makaranta makarantar nan ko primary ko secondary ko jami'a ko kana aiki ne a cibiyoyin uh, jarabawa ko kana aiki ne a barikin soja duk inda kake aiki 'yan kasanta ta gaskiya to tana nuni akan cewa ne ka tsaya ka yi shi da gaske ka sanya ikhlasi ba sai ido yana kanka ba ko akwai ido a kanka ko babu ido a kanka za ka tsaya ka sadaukar ka ba da dukkan abin da kake da shi mai tsada sannan za ka kiyaye amanoni za ka kiyaye amanonin ƙasa a irin duk matsayin da Allah subhanahu wa ta'ala ya baka kai ne shugaban ƙasa ko kai ne gabna ko kai ne minista ko kai ne ciyaman ko kai ne sarki ko kai ne shugaba ko kai ne liman ko kai ne ladan duk inda ka samu dama za ka yi aiki to za fa ka tsaya ne ka kiyaye amanonin da ke ƙarƙashin wannan me gaskiya ka taimake shi ka jawo shi kusa maƙaryaci ka nisanta shi kuma kai ƙoƙarin ganin ka hana shi ƙaryarsa ka tsaya kai da fata ganin ka ƙwato haƙoƙa na waɗanda aka zalunta azzalimai kuma ka turmusa hancinsu a ƙasa ke ka hana su zaluncinsu kai ‘yan ƙasanta na gaskiya fa ta tabbata ne a cikin yada adalci babu wato fifita wani akan wani sai dai wanda ya fifita da wani abu na musamman babu laifi a fifita masu la'ilaha illallahu saboda la'ilaha illallahunsu a ba su filin da za su yi sallan idi a ba su masallacin da za su riƙa salloli a ba su kasuwanni da za su riƙa yin hada-hada irin ta musulunci a buɗe bankuna irin na addinin musulunci a buɗe duk wani abu wanda ke da alaƙa da addininsu babu laifi a tabbatar musu da wannan saboda sun kaɗaita da la'ilaha illallahu babu laifi a fifita malamai a cikin al'umma malaman nan saboda sun san Allah saboda suna da awa zuwa ga hanyar Allah a ba su wani matsayi na musamman kamar yadda ya faru a zamanin sayyidina Umar babu laifi a fifita waɗansu mutane masu daraja dattawa da ƙananan yara da waɗanda suke da wata falala na ilimi na musamman babu laifi a yi wannan amma in ba haka nan ba 'yan ƙasa 'yan ƙasa ne da wanda ke yankin kudu da wanda ke yankin gabas da wanda ke yankin arewa da wanda ke yankin da wanda ke sama da wanda ke ƙasa duk 'yan ƙasa 'yan ƙasa ne a yi musu mu'amala mu'amala iri ɗaya ba za a keɓe waɗansu a ce su albashinsu sai ya siye kai sai aikinka na shekara ɗaya a'a ba haka ya kamata a yi ba a daidaita su matukar dai suna shiga kasuwanni ɗaya suna zuwa asibiti guda ɗaya suna yin hada-hada a rayuwarsu guda ɗaya to a daidaita su albashin wancan shine albashin wancan mai matsayi na digiri albashin shi iri ɗaya mai matsayi na masters albashin su iri ɗaya wanda ya sakandare albashin su iri ɗaya amma ba a ce akwai wani wurin da idan ka je da sakandare sai ka sai profesa da ke karantarwa a jami'a duka duka albashin shi bai tare ya tara karya karya ba amma kai kana daukan sununun kuɗi shi yana nan yana tarbiyyar ƴaƴan al'umma kai kuma nan kana da dan sakandaren ka shi ko sai da ya zama malamin malamai to amma kuma a ce albashin ka yafi nashi tun anan kai ka san ba a shirya ma'adalci ba da haka ya jama'a mu fa sani cewa kishin ƙasa da ƴan wato da ƙasanta na gaskiya ya tabbata ne a cikin jibintan juna da nuna ma juna ƙauna ba waɗansu tsararu su sanya karan tsana ga waɗansu al'umma na daban a cikin ƙasa ba, sai kuma an fifita juna ka kula da maslahan wani, ka fifita maslahan wani akan maslahan kanka. Kishin ƙasa da ‘yan uwanta da ‘yan ƙasanta na gaskiya ya tabbata ne gurin kiyaye da girmama dokoki na ƙasa, dokoki na ƙasa. abin da muka yi ittifaki shine zai gudanar da rayuwarmu a ƙasa mun yi ittifaki mu zo mu zauna mu tsara abin da zai taimake mu a ƙasa wancan arni ne wancan kirista ne wannan bama guje ne wannan wane ne wannan wane ne to duk an zo an zauna mu tsara abin da zai gudanar da mu gabaki daya to mu tsaya mu girmama wannan tsarin da muka yi makawunanmu ai ba wani ne ya zo tsara mana ba wakilai ne daga ko'ina aka tattaro suka zo suka tsara yadda ƙasan za ta gudana idan da zaɓinmu ne mu kaɗai ne sai mu ce mu inil hukumu illa lillahi ƙur'ani da sunna ya ishe mu ba mu da buƙatun wani tsarin mulki to amma tun da ya haɗu da kafirai da waɗanda ba musulmi ba to babu laifi mu zo mu tsara yadda za mu gudanar da ƙasanmu to kowa ya girmama wannan tsarin ya bi shi sau da ƙafa kishin ƙasa da ƴan uwanta da ƴan ƙasanta na gaskiya ta tabbata ne a cikin kiyaye zaman lafiyan ƙasa da natsuwanta da baiwa ƙasa kariya da dukkan irin abin da kake da shi kishin ƙasa ya tabbata ne a gurin riko da duk wani abin da ka san idan an yi shi zai kawo ɗinkewan ƙasa zai kawo dunkulewan ƙasa zai kawo ƙarfi na ƙasa zai kawo ci gaba a ƙasa kishin ƙasa ya tabbata ne a gurin kiyaye tsafta da walwala da kyau wanda ƙasa take da shi da haka ba daidai ba ne ai ta zuwa ana zubar da shara a ko'ina ana zuwa ana zubar da abubuwa na najasa abubuwa da ran ɗan adam baya so kaga wani ya je ya zauna ya ci gyaɗa ya bar ma wani a ƙofar gida wani ya zauna ya sha rake wani ya gama cin kosai ya murda takarda kawai ya watsar wani a cikin motarsa ya gama cin masara kawai sai wurgo totuwan kan hanya ba tare da ya damu wannan totuwan zai cutar da wane ne zai sa wane ya faɗi ba abin da ya dame shi da wannan dole ne mai kishin ƙasa ya zama mutuntaka irin wanda muka yi magana sati biyu baya ya zama ya kiyaye mutuntaka da dattaku da abin da zai sanya ƙasarta ta zama ƙasa kyakkyawa mai kyan gani wanda idan aka zo aka ga wannan ƙasa za a yi fatan a dawo a sake ganinta ƙasa ba duk inda ka wuce ka ɗan bi wani saƙo sai dai ka gana jasa sai dai ka ga an yi kashi akwai wuraren da ba ma za su shigo ba idan ka je ban ɗakuna na masallatai na makarantu ba za su shigo ba saboda me duk kashi ne a ciki kuma musulmi ne suke rayuwa irin wannan in ka je ban ɗakuna na kasuwanni da tashoshi ba za su shigo ba saboda mene duk an bata shi da najasa idan ka je bayan gidanku najasa ne in ka je gefen hanya ma najasa ne musulmi kamun ba mu san cewa Allah subhanahu wata'ala ya tsine ma ya tsine ma wanda yake yin kasha inda mutane suke hada-hadar rayuwarsu ba Allah ya tsine mu mai wannan ɗabi'a mummunan ɗabi'a ce mutum ya je gurin da yake fitsari kawai ake a wurin kawai sai ya kashi a wurin ko mutum ya je inda ana kashin a gurin amma sai ya ƙi a shaddan sai ya koma gefe sai ya kashi wannan wani irin mummunan ɗabi'a ce ina muka samu wannan gurɓacewar da lalacewar jama'a musulmi to da ka kishin ƙasa yana ƙyaman wannan yana Allah wade da irin waɗannan miyagun ɗabi'u da mutanen mu suka ƙirƙiro idan mun fahimci wannan da kyau to ya za ka auna wannan mutuntakan da dattakun da kishin ƙasa da nagartan ya za ka auna shi da waɗansu mutane waɗanda yake suna ikirarin wai su 'yan ƙasa ne su ma 'yan Najeriya ne amma in ka kalli aikace-aikacensu in ka kalli ɗabi'unsu in ka saurari zantattukansu ba abin da za ka ji ko ka gani sai dai ha'inci ga ƙasa ko dai a tattara musu dukiyan ƙasa abin da mutum miliyan ɗaya za su amfana da shi shi kaɗai ya tattara ya gudu da shi ya sace ko kuma kaga idan ka saurare su kaga suna yin abubuwa gine-ginen da in sun yi gine-ginen ba ka da wata hanya da za ka iya ganin su ma ballanta na kai kuka zuwa gare su kuma wai shugabanni ne waɗansu zubin kuma za ka ga su fitinannu ne sun rayu akan an haife su akan fitina sun taso akan fitina su kuma akan fitinan suke rayuwa ba su da aikin yi sai rura wutan fitina a ƙasa sai niman haifar da yaƙi sun ɗaura ɗan mara ganin cewa sai ƙasar Najeriya ta tarwatsi sai Najeriya ta rabu suna nan ba su da mutunci ba su da wani aikin yi sai ya da rashin mutunci sai ya kan nagartattun ɗabi'u to irin waɗannan mutane to maƙiya ne sai an taka tsantsan da su sai shugabanni da jagorori sun yi da gaske domin gurin take irin waɗannan miyagun ɗabi'un da miyagun mutanen da ganin cewa an gabayansu tun kafin su gabayan ƙasanmu da wannan munasabar nike ƙara jaddada mu hukumomi akan cewa ƙasan nan fa akwai makirce-makirce na tarwatsewanta a shekara mai zuwa wa'annan makirce-makircen daga ƙasashen waje waɗansu kuma daga cikin gida mun sani cewa a 'yan kwanakin nan in na ce 'yan kwanaki ina nufin shekara ɗaya bayan nan zuwa yau fitintunu sun yawaita a ƙasan nan daga kudancin ƙasan nan idan na ce kudancin ƙasan nan ina nufin daga ƙasashen yarbawa da ƙasashen inyamurai ba ina nufin kira zuwa ga ƙabilanci ba ne ba ina nufin kira zuwa ga ta'assubanci ba ne idan na ce yarbawa da inyamurai ina nufin waɗanda suka yi ɗammara suka yi shiri suka yi tattalin makamai don ganin an raba najeriya sun haifar mana da yakin basasa a wannan ƙasa idan na ce ƙasashen inyamurai da ƙasashen yarba abin da nake nufi kenan amma wa illa muna da yarbawa mummune ahalu sunna jajirtattu a cikin inyamurai ma muna da mummune masu riko da ƙur'ani da sunna irin waɗannan albarkan Allah da alkhairin shaje gare su amma duk waɗanda suka yi ɗammara don ganin sun tarwatsa ƙasan nan to sai fashewa gabanni kun yi da gaske sun riƙa faɗin waɗansu zantuttuka waɗanda yake mu mutanenmu saboda mun saba da fargajaji ba ma kimanta irin waɗannan maganganun nasu shugabanninmu ma ba sa kimanta irin waɗannan maganganun nasu sun fito a 'yan tsakankanin nan suna kira akan najeriya za ta rabu nan da sati biyu za a ga abin da zai faru ko dai a ba su mulki ko ƙasa ta rabe dole sai an ba su biyafura dole sai an ba su oduduwa duk haka suka fito suna nuna suna nuni a kai to mai hankali idan ka san kana da abokin fada ya yi maka barazana ba ka ɗaukan shi barazana ne idan ya fito ya faɗo ta magana mai hankali ba zai ci ai maganan banza ne kyale su kawai duk ƙarya suke yi mai hankali baya wannan fargan jajin mai hankali zai tsaya ya nazari ne ya ga yadda zai hudo ma irin waɗannan maƙiyan domin ya kubuta daga ƙeriyansu domin kar ku manta ku shugabanni yanzu maganan nan ina yi da shugabanni ne amma kuma ku ji dan kuma zan faɗa abin da nake nufi ku yi kada ku manta a ƙasan nan kada ku manta shekara hamsin da ta gabata iyayen waɗannan ba su haifar da yaƙi a ƙasan nan ba ku ne kuke rayuwa a wannan lokacin kuma kun ga irin yaƙin da aka samu shekara biyu ana fafatawa menene dalili suna neman cin gashin kansu ne a basu kasansu ko kuma a basu mulki to abin da suka yi shekara hamsin ga nagartattun mutane irin su saddauna irin su tafawa balewa nagartattu waɗanda yake ba su san cin hanci da rashawa ba ba su san zinace-zinace ba ba su san ɓanna ba sun san nagarta da kamewa ne kana jin ba za su yi irin wannan ga mutanen wannan zamanin ba wanda yake da daman musulmin ma sun yi tarayya da su gurin bannan da suke yi wannan abin lura ne sannan ka lura da kyau a halin yanzu dubi irin yadda aka rika kashe-kashe mana kasashen yarbawa mutanen da ke kai musu abinci su kai musu nama su kai musu ababen more rayuwa wanda za su ci su rayu watannin bayan nan kaɗan ne fa suka tara waɗannan mutane suka kashe ɗaruruwan mutane suka ƙona dukiyansu mu muna kai musu abinci su ci rayu su kuma suna neman su kashe musu ga bayanmu to me wannan ɗabi'a idan ya maka magana za ka ce barazana yake mata? ai ba za ka ce barazana yake maka sai dai in ka zama da ƙiƙi yanzu a ƙasashen inyamurai me ke faruwa ana kai musu albasa sun tara mutanen sun zubar da jininsu sun ƙone dukiyansu irin waɗannan mutane idan suka yi magana ya kamata kace barazana suke yi ba mu kaɗai talakawa ba sun farma gwamnati ofisoshin 'yan sanda nawa suka ƙona a cikin sati biyu zuwa ukun nan a baya 'yan sanda da sauran jami'an tsaro guda nawa suka kashe ya kamata in sun yi magana ka ce ai wannan din maganan banza ne ya kamata shugabanni ku tsaya kawai ku sa ido bayan mun ba ku amanar rayuwarmu da dukiyarmu sai kun bari ta faru ne sannan za a fargar jaji ya kamata ku tsaya ku ɗauki mataki a kai kuma irin makaman da ake kamawa ana shigo da su ƙasar nan ana kai musu me suke nufin yi da shi irin makaman da inyamurai ke rike da shi a nan ƙasashen namu duk wani inyamuri shugabanni kusa aje a bincika gidajensu da shagunansu bindigogi ne me za su yi da shi suna cin arziki a ƙasanmu kuma suna nufin ganin bayanmu in mutum ya isa ya koma kasan su ya ci arzikin wallahi tallahi ba za su iya zuwa kasashen su ci arzikin ba ba su da wannan haɗin kan amma suna rayuwa a cikinmu kuma suna neman su ga bayanmu wani gwamna daga cikin gwamnoninsu ina jin na cross rivers ne ya faɗi ƙarar sati ɗaya da suka gabata cewa waɗansu ƙasashe daga cikin ƙasashen tura su suke ɗaukar nauyinsu to ta yane ne shugabanninmu ko za ku yi sassauta akan wannan magana ba ku tsaya kun ɗauki mataki na gaskiya ba irin wannan rashin haɗin kan namu shi ke jefa mu cikin fitina shi ke jefa mu cikin fitina irin wannan ƙasƙancin rayuwa da muka ɗora mu kanmu saboda kuɗi saboda mulki muna bin kafirai muna bin maƙiyanmu suna haɗa baki a cutar da mutanenmu yana daga cikin abin da ke jefa mu cikin wannan fitina shugabanninmu musamman can na ƙololuwa ku tsaya ku ce za ku yi taraka demokuraɗiyya wai tsarin demokuraɗiyya kuna bi har ku bari mutane talaka su raina ku wannan na daga cin abin da ya jefa cikin wannan fitina ai mun ga shugabannin baya ba demokuraɗiyyar suka tsaya suna taraka ta irin wannan dantalalliyar rakiyan ba ka tsaya kai mulki ka jajirci inda za ka ɗauki mataki ka ɗauki mataki amma kowane kare da doki kawai zo dubi shugaban ƙasa ya zaga ya gaya mai abin da ya ga dama dole tun da sun huda sun ga jini dole sai ta ci gaba da aka dole jama'a musulmi mu tsaya mu musulmi ne ta addu'a masu neman ganin rugujewan ƙasar nan Allah ka ruguza su masu ganin neman ganin sun haifar mana da yakin basasa a ƙasar nan to ya Allah ka ga bayansu masu neman ganin sun haifar da fitintunu da rashin tsaro da rashin zaman lafiya ya Allah ka ga bayansu kafin su ga bayanmu sauran fitintun da suka dami mu arewacin Najeriya kuma ya Allah ka haskaka mu waɗannan ƴan uwa namu Allah ka shiryatar mu da su tafarki madaidaiciya Allah ka shiryatar mu da su tafarki madaidaiciya Allah ka yaye mana waɗannan fitintun da musibu da aka zarta al'umma da shi Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya Allah ka rufa mana asirin mu duniya da lahira اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا اللهم آمنا في أوطاننا وأصلحنا وأصلح ولاة أمورنا اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والزنا والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين